والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu ikon sai karuwa wannan masauki da muke karanta wannan zabi ke da kan farka na ayyukan sunan turmiti da imam musulmi wanda ya da cikin zabi da sittin kayan na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah wannan zabi za mu kai kan babu wanda a yi sarki hukumi na hukumar babu ma ja a fitar ki rukun fi da rukunati wannan babi yana magana ne akan idan mutum ya yi sumba wa matarsa ba sai ya daura ba duk da ainihin a ƙarshen hadisin ko malamai da su da kan cewa hadisin da ifi ne ma'ana ba aiki da shi amma dai kuma yadda muka faɗi dama shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda shi kayan aiki ne za a kawo wanda ake aiki da shi za a kawo wanda ma ba aiki da shi a fuskarsa ko kuma ainihin bai inganta ba da makamantarsu wannan ya kawo shi akan bashin cewa dan duniya sun ba da iyalin da masu ya sake kula ba shi ne aka fi sani da kis ke rumbo a ta suna rufe wato wa annazin wa abu kuraimin wa amadun malikin wa amadun da ya zama abu amalin da kusurin kuraimin قالوا حدثنا وكيل لما أتى عن أبي بن أبي ثابت an wata ana aisha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kan fara fada lisanihi daga na aisha ana cikin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sun bawa ainihin wasu cikin matansa sun makara da da salatu na yadda ya sallah wa la ya tawaffa bai sake da wala ba ana cikin cewa kun su rabiya ita aisha din man ke illa anti waye da in ba ke ba ana cikin cewa ko da yake da ya mala ke ita yi wannan sun manyan da ya sallah قال أبو عيسى إمام مسلم وقد روي له هذا أروج حديث المنى عن غير واحد من أهل الجبل كما لم يتبن دبن من أصحاب النبي صحابة من الله صلى الله عليه وسلم التابعين وهو قول سفيان الثوري سفيان الثوري في سوى لم يكن بعد ما تتبع في أباك العلماء وأهل الكوفة لأولى الكوفة قالوا سورة ليس في الكوفة جهود بعد ذلك الولاء لم يكن بعد ذلك وقال مالك بن أنس أما إمام مالك والأوزاعي الإمام الأوزاعي والشافعي الإمام الشافعي وأحمد أحمد وإسحاق الإسحاق في القبلة الغروب سكت إلى مسلم يا سنبا يا باكر ورسا شيخ أيمن كذا كذا مالك زي كمان مالك مالكية أتو أيمن ولا فلا ترى فيك اللذة وإذا أيمن سنبا ba a ma cewa mutum ya da daɗin kuma da tunda a shafa an yi an bambanta أن يوم مثل اللذة حيث فعليه وجوه أو انكسر اللذة هو وجدها أو لم يجدها أو كذا كذا كذا أخي والناس ولا كذا إذا كنت شيء لكم إذا يا ذاتي يا يمكن ذاتي ko bai ji daɗi ba a zan samu rai zai alwala ko kuma ya yi nufin jin daɗi kuma ya ji daɗin ya sake alwala ko bai nufin jin daɗi ba amma ya ji daɗin ya sake alwala sai dai inda bai rufin jin daɗi ba sannan kuma bai ji daɗin ba ba da ba sai ya zaki da kula ba to sun suke cewa to ita inda su kula da sani sai dai sun ba a baki ka fara ta ba a kiyaye da su ba a kiyaye jin daɗi ko ka ji daɗi ko ba ka ji daɗi ba in dai an yi da dukkan amara kawai ya wani kula da su kuma ma mali wanda ya lawo tsara وعمل وإسراء وهو قول غير واحد من أهل العلم حكم ديوة السماء لغاية سنبا idan mutum ya ko ba ko bai tsalli bai tsaki a wura ina sabin da biyu sallallahu alaihi wasallam ta biye daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biye wa inna ma taraka ashabuna hadith Aisha sai shi mai lissafi ne shi ba shafi ne sai su tunda da shi anan ma su ba shafi shi ma ya ci suna warware a wura yanzu abin da ya sa su sahabban mu na shafiya suka ki ba su dauki hadisin na Aisha ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lafi wannan ya annahu la yasifu saboda hadisin bai inganta ba ne a wurin su shi yasa ba su aiki da shi bi halin isnadi abin da yasa bai inganta ba halin isnadi ne qala yake cewa to mutu a makarin al-abba na ta abu ka da al-basri yanzu an ali ibn madini yana ambato ya rawaitowa daga ali ibn madini qala yake cewa ba afa ya hayatu madini na san haruna ibn wannan babban ma malami na hadisin mai haya ibn sina kan ya rauna wannan hadisin sosai wa kada yake cewa huwa shi kula shay'a kai wannan hadisin ma shi kula shay'a ne ma'ana yayi kama da kaman babu shi ma ma'ana saboda karkar saboda isnadin nasu yayi rauni sosai kaman ba bai kamata ba hadisin ba cikin hadisi ba kada yake cewa wa hadisin muhammad ibn isma'ila yake cewa nasu bukhari yuda ibn hadisi shi ma yana rauna wannan hadisin وقال يكتوى حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من قروة سبب حبيب ابن أبي ثابت بيت حديث قروة با وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أروي لك إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كبر آيات المسجد ولم يتوضأ بها الأذان وهذا لا الشمال أن حديث بين عائشة أكثر مشكلة لا نعرف إبراهيم التيمي سماعا من عائشة سبب المسجد wani ingantaccen hadisi ko ingantaccen cewa shi Ibrahim wa Taimi ya ji hadisi da nana Aisha ba wale da yake ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi babu da wani hadisi inganta a wannan bayi na cewa manzo Allah ya ce sai da cikin manzansa ya ji ayi sallah ba sake alwala ba babu wani hadisi da yake ingantacce a wannan bangare babu ma za a yi wuri min al-haiwar hajji wannan babin zai yi magana akan alwala saboda amai ko kuma ainihin haɓo idan mutum ya yi amai ko haɓo ma'ana ya sake alwala wannan hadisi wannan ma'ana zai magana حدثنا أبو بكر بن أبي الصفر هو أحمد بن عبد الله الحمداني أبو إسحاق بن منصور قال أبو بكر حدثنا قال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أن حدثني أبي عن حسين المؤلف عن يحيى بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يزيد بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان بن ابي حتى عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاعصر فتوضا يسرل من الله صلى الله عليه وسلم قال يا امي فاعصر سيكري ازمينسا وتوضا كما يلاقي الولاء معناه كده yana kare azumi yana kuma har kare alwala shi amai kenan a falaki sauwa da sai da mutu sauwa da fi masjid dimishka a masallacin birnin dimishka fili yake nan fazakatu da ku fazakatu zalika da ku sun an fata masa wannan kada yake cewa sadaka lalle gaskiya abin da yake a da gaskiya ne ana kotu da kuwar ruwa ne ma da kuka masa ruwan alwalatin da ya sake alwalatin da zuwa masa ruwan alwalatin da haka kenan abin yana karya ainihin a alwalatin nan kamar yadda wannan hadisin ya zo da shi kenan amma dai ala'ayi halin hadisi ne wanda a malikiya ma'ana amai bai kare a wala imamu malik rabi allah ta'ala saboda wa allah wasu mutum daban a wanda inda an ta yi shiga za a ji ma'ana mutum na wa allah wani hadisin wa allah ya samu wani hadisi da ainihin ya saba wannan wa allah akwai da abubuwa da yawa da malamai suke aiki wajen ainihin aiki da hadisi kuma rashin aiki da ainihin hadisi amma dai abin da aka yi tufafi idan mutum yana sallah sun ya zo masa kamar na amai yin a shi a idan mutum yana azumi amai ya zo masa to lallai wannan aman bai karya masa azumi amma idan ya dawo shi da gangan ne to azumin sa ya kai ko a malaki ne bai ni sana'a a fa'a a alaikin da tsaro da ya dawo aman da gangan ne aman to ramuwa tana aiki kansa sannan idan kuma ba da gangan ya dawo shi ma idan aman ya fito sai wani abu ya koma da cikin burbushin amali ya haɗiye shi to nan ma azumin da ya kare sai rama abu ya yi guda ɗaya a malikiya sannan abin da ya shafi haƙoɗin kuma idan mutum yana sallah haƙo ya zo masa to zai ainihin yanke ya sai ainihin ya wanke wannan jinin ya yi sallah sai ya wanke ya wannan jinin in ya dawo sai ya tsora inda ainihin ya tsaya cikin sallar ta amma malamin ya takallam malamin ya tsawo ya takallam a wajen shi a ranar da muddin dai mutum bai yi kari ba a lokacin da yake wanke wannan jirgin sannan bai yi magana ba sannan bai taka najasa ba a ita ma da kusa ita ke taka ta a garge zai wanke din taka su ainihin gashi gashi ma'ana abin da ya taka din a da wasu dabbobi ya taka ko golinsu ko kuma lauyoyinsu ma'ana bayan gidan dabbobi ya saka a hanyar ko kuma bawalinsu ko kuma nan dan adam to idan na dabbobi ne kawai sai ya karkace shi gaba da sallah saboda shi ba su sa a idan kuma na dan adam ya taka in bushashe ne sai ya karkata gaba sai ya ci gaba da sallar idan dan ne kuma sai ya wanke amma duka wannan abin da yake yi idan bai juya ya ba wa sallah kuma baya ba shi ma sai dora akan ainihin da ya tsaya sai maka a biyu sai dora akan wani bata abu da biyu to wannan shi abin da ya shafi ma'ana aro sannan kuma sai ya bi hanyoyi ma'ana kafin ya fi wankewa sai ya ke su a yan yatsunsa ma'ana tukkewa shi ne idan digo ya sauka ya sa wannan ya sauka idan idan ya haka ya ci gaba da sallar in wani digo ya sauka ya sake sa dan wannan almula din nan shi ma ya dan koyi wasu malamai sun so in yayi ya tsubu da biyar din nan bai bai digon ainihin ya ci gaba da ko zuwa to rage shi sai yake sai ainihin ya wanke in ya tsaya sannan ya tsora sallah ko kuma a dama lokacin da ya zo kai tsaye za ka yake shi yana zuwa ya ci karfin da suke da ya kuma yin cewa zai ko ku har zuwa biyar din wannan ma mutum ko sai yake sai ya tsora amma kare ka shi baya ya gaba da kallon tula sai wanke kare magana kawai ko ke magana a baya sai ya zo ainihin tsora akan ainihin sallar قال أبو إسحاق إمام الشنقيطي وقال إسحاق بن منصور معدان بن الحد شيخ معدان بن الحد سنة وقال أبو إسحاق ابن أبي الحد شيخ أصبت أما شيخ قال أبو عيسى يوم مسلم تكتب عليه وقد رأى غير واحد من أهل العلم da yawa da cikin malamai sun ga min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhum da wasu su bi da tabi'i da cikin tabi'ai al-wudu bi al-kayfi mutum ya saki alwala saboda amai wa ru'ati ko hamu wa wa qawlu sufyan al-thawri ka sufyan al-thawri bin yawm al-mubani wa hamad bin sa'd wa qala ba'd ahli al-ilm wasu da cikin malamai suka ce sai su bi al-kayfi wa ru'ati wudu'a da mutum ya yi amai ko ya yi abu ba ya sake alwala ba ko wa kawul maliki shi da fadin imamu malik wa shafi'i da shafi'i wa kad zawwala husayn al-muallim hadha haditha kad husayn al-muallim ya inganta wannan hadisi wa hadith husayn akhaf shay'i fi hadha al-bab shay'i inganta a wannan bab wa kad rawa ma'mar hadha hadith ay ayat ibn abi kathir fa'ala abi shi ma wato sai kuskure fa kad take to ajali shi ibn isha ibn al-walid al-qasim ma'dan an abi abdullah ولم يذكر فيه الأوزاعي في أوزاعي وقال يسجد عن خالد معدانا وإنما هو معدان أبي حسن سنة مسلم معنا صابرين لا تصابوا أو ذن سونا يدي وانا بن وانا في أسناء رسول أسوانا أيضا بن وانا باو ما ساعة الوضوء من النبي wannan babin zai magana akan alwala da zini alwala da zini wanda wannan shi ne abinda wasu suka gani suka yi kuskure suka tsaya za a yi alwala da kuna kola za a har ma su rika alwala da kuna kola suna da su rika wannan abubuwa yawa to za ku ji a ƙarshen hadisin yadda malamai suke magana a kan hadisin yadda suka nuna cewa lallai wannan hadisin kamar shi ma da shi kula shi ba za a yi shi ba don manyan malaman hadisi magana da yawa akan abu to daman su yan adam mutane sun kasu kashi biyu malamai suna cewa al'ilmu ma azma alaihi ulama shi ilmi shi ne abin da malamai suka daru a kansa ko kuma mafi yawan malamai duk da kai jumhur sun da biyu ga duk wannan wuri akwai kuma da kuma wanda Allah yake zarrabar su inda jumhur ba sai ba ran suke tafiya idan malamai kashi goma ne kashi takwas sun ce ayi wannan abu kashi biyu kuma suka ce kar ayi shi kuma ya fi son ya tafi wajen kashi biyu nan akwai wanda kuma Allah ya zarrabar su da wannan abu saboda suna ganin kullum suna su kawo sabon abu to irin wannan su ne Allah ke zarrabar su tafiya irin wannan kamar da Qur'ani ya gaya mana آيات كما كنا أمر الله وكل مشابهات وعمل الذي يؤمن بالغيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء السجن ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في الدين يقولون آمنا من كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهكا هذا التسجيل ولشيء duk da yake da jama'a suka yi tibaki malikun shafi wa da da kai to shi kuma sai ya nemo wani abu ko in yanzu kamar abu ai hadisi da gani hadisi da gani a hadisi da gani amma manyan malama suke suka bada yayi hadisi wannan shi ne maganar da ainihin ya kawo wannan za a bin da biyu a ƙarfi wuri bin da biyu حدثنا عن آدم حدثنا شريك عن أبي قرارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال يجي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من ضل صلاة يا تنبيني ما في دعوتك من كثير يربوت الكرنم فقلت لك سؤال النبي مسلمين فقال لك سؤال أي نبي مسلمين ما مثلا تفرد لي وتمام نقول باسمي dibino ne dibino mai sarki ne da shi da ruwa haka hada haka ya tuni ma'u shi ma ruwan mai tsarki ne da aka tun da sabar da yi wajen ma'u da burin da aka zai yi alwala da shi mai tsarki ne za mu rusa a cikin sa ka da ke cewa wata wata har min mu manzo Allah sai alwala da wannan ruwan tsirin nawa قال أبو عيسى إمام الترمذي وإنما روي هذا الحديث kada ya rawaito wannan hadisin an abi zaidin an abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu zaid rajulun madhul mutum ne madhul inda ahli hadisi a wurin malaman hadisi idan kada an ce malaman suka ce wani madhul ne madhul kashi biyu ne akwai madhul aini akwai madhul a madhul a sifati ko kuma ainihin madhul a dabi'a kenan ko makamantan dai wannan ma'ana wannan rajul mashhur mashhur aiki ba a san cewa sunan ba ake yi misali a ce a haddasana abu zaid amma duk malamin hadisi da tambaya ni abu zaid da ake fata sana abu wani abu zaid din ne eh to mu dai haka kawai wani rawaito mana shi haka wani rawaito shi ba mu san shi ba to wannan shine mutum mashhurun ne har abada ba a san shi ba mashhurun aiki to duk hadisin da yau inda akwai irin wannan mutumin a cikin tantin hadisin to wannan hadisin da'ifi ne sosai a misali kamar yadda muka faɗi daman a shi duk malaman hadisi da suke ji ba da imamun zamai da ya amshi wa zai yake cewa wal hadis wa man hadis da kaka alif da shi mashi ka haka ka kika da cewa ne hadis ne hadisi to wa man hadis da kaka alif da shi mashi ka haka ka ya hadis da hadisi ya kalla ka wani da ya kan sannan mashi ka haka ka duk shi halin ya bar su inda an tasir da ni Muhammadu wal Ahmad wal Ibaka to ya san waye Muhammadu da zai baka labarin sa muhammadu nan a gari kaza yake zaune yana zaune a kuma da yake tashi sana'arsa kaza ne ya je karatu gari kaza malaminsa kaza malaminsa kaza da an wuce an wane shi ma ya ce wane kaza ai wane nan shi ne wane kaza to da zarar an rufe a cikin waɗannan halittar hadisin a iya musu hadisin ne wane ba su san shi ba to da ce wannan rasulun ba su kuli ne saboda haka majhulun aini sannan kuma majhuli wanda ba san halinsa ba shi kuma majhulul hali kenan suna ta masa mashhurul hali shi kuma shine wanda an san shi a sifarsa amma ba wanda ya san wannan dinsa misali akwai kuma malami yana koyar da hadisi a cikin manyan malaman hadisi sai akwai mutumin da watakila ya zo kwana biyu ko uku an karbi hadisi da shi an san sunansa watakila ma ya ce eh na tabo da gari kaza ne na zo ɗaukar hadisi to sai aka rawaito hadisi sai wani sai haddasa ne wani sai kira sunan wannan mutumin a cikin wannan wanda suka zo da wani kira karu karu na kai ya akwai wanda muka zo da shi kafin aljibi na kwana ɗaya kwana biyu to amma shin me halinsa eh to ya da ya zo mun zo da shi mun tafi aljibi da shi ya tafi kwana ɗaya ba mu yi zama da shi mu kasa da ya ko sai ya tafi ba kuma ya ce masu zai da gari kaza ya fito aka rasa samun wanda zai mata taskiya a gane cewa shi waye ne shi to sai a ce mazhulun hali ne shi mazhulun ayin ma'rufun ayin amma mazhulun hali da an kawo ta wanda zai ce wani na musulun kirki ne wani nan kaza ne wani na bawan Allah ne wani na iya da kai tun hajja wani an rasa wanda zai yi wannan ainihin taskiya a kansa to sai a ce mashgulun hali ne to saboda haka to wai kisa wannan mutumin nan abu zai da ake faɗa rasulun mashgulun mutum ne wanda ba a san shi ba inda ahli hadisi a wurin malamin hadisi gaba daya kuma yana cikin ruwa wannan hadisi la yi muraku da wuri waya su zai ruha da hadisi kai ba amma san wata waya su ba wannan hadisi ba wa kadar ababu ahli ilmi wasu malamai sun ga alwudu abin da ji za a yi alwala da zumi din minun da gaskiya akwai su gano sauri wa gairu da wasu wa kala ba'du ahli ilmi amma wasu malamai suka ce la yi tawassau bin nabi ba a alwala da zumi ko wa qawlu shafi shi ne magana shafi wa ahmad sahaba wa qala ishaq in ibtili rasulun bi hadha in an jarrabi mutum da wannan a ce ya rasa komai sai wannan wannan limitin ko kuma kolan sai ke cewa fata wasa abin nabi fata wasa yake neman yin alwala kuma yin alwala bin nabi zi wanda ya kuma haku ilayya to ni a wuri na gare ya taimaka a kai ya tsada yawwa da ya alwala da wannan zumin ko ya nemi wannan kwakwara da kuma da suke madin da sauransu to da ya zai fada kan irin wannan abun to ya zai alwala da zumin mara kayan ya zai taimaka da kawai tun da haka a ya taimaka a yi ya zo قال أبو عيسى إمام الترمذي يكتب وقول من يقول فتم يتوى لا لا يتوقع بالنبي سبع ذلك منا أقرب إلى الكتاب وأشهر يا في سنة القرآن يا في كما لأن الله تعالى قال سبب الله كان سوى إيه falam ta tsuma sai mu musu da tayyiban kawai in ba a samu ruwa ba kawai karka nemi ta baka yi ruwa to me hada ka da zuwa neman tsumi da neman wani abu da zai gara rashi kamar su dai ba wa mu da buru duk da in ka duba alƙasu sunna shi sai wannan ai alƙasu sunna malikiya ya dauko wani hadisi ya yi magana da yawa a kan ya yi magana da yawa a kan dukkan malikiya da ke kai amfani da wani hadisi ke kamar sai wata umar da hurin ita ma ainihin zai zama da cewa kowanne za a iya raba shi tafriki ne kamar sai wata in shi kada ya ka dauka ma'u da hurin ruwa ma mai sarki ne in shi kada ya ka dauka amma bai wuce cewa an hada ya ayi albashi ita bai sarki ba sannan a kawo kuma hadisi nan da matsalar tsamfin yana kan ruwa ainihin bai bai ainihin zuwa ko bai rasa sarkinsa sai ya rasa abubuwa ainihin guda uku da mu huwa ne mu wa launi sun hada su mi aikin an samu bambancin da mu ko uku duka sun haɗu dan ɗanansa ya tafi launinsa ya tafi kanshinsa ma ainihin zai tafi da haka wancan hadisin kuma sahihi ne saboda haka to don haka wannan ma'ana ba mutum zai Allah su kawo sai dai mai neman fitina babu mata a cikin masarar finan labari wannan babin zai magana ku shi ne kurkuran baki da ishanu mutum zai kada sallah kenan bai kurkuran baki حدثنا ابو سيبوي حدثنا ليس عن عدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا إذ من الله صلى الله عليه وسلم يا شانونو قد آل ما يزيك رعا قامت الله ونظر سيف الكرم بأيه وقال سيد إن له جسما أي نونو هنا لبيه وحسن haka zai iya ainihin kama baki ya rike ke da zaka yi da mutum zaki zaki sallah da kurkuren baki وقال ابن دعوة الباب عن سعد بن سعد الأنصاري يوم سلمة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم حقيقة وسمع رميسنغا أن مثل من اللبن شيء كفر بأيه شانور وهذا عندنا على الاستيباب أما أولم هو شافية عندنا معنا مثل صحيح على استدلال المتعبد ولم ير بعضهم المنوة من اللبن والخبز سوى لا يكون كرم باكي معنا لم يشان ونوى ما هو ما تجاه كالمستعبد كما يقول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يا نسولي أبو الله صلى الله يا كرم باكي bawo fi karahati rabbi salami ghayra mutawajjihin wannan babin zai magana akan karahantin a ma'ana mai da sallama ga wanda bashi da albala حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه yake cewa wani mutum ya ainihin ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buƙata a lokacin to bai biyar masa da ainihin wannan sallama ba ma'ana duk wanda yake halin ban daki ko ainihin biyan buƙata ko amma a wajen sallama قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما يقرأ هذا عندنا kada ya karanta wannan a wurin mu ne idan ka rasa sabati da yana biyan bukata na ran bayan gida ne mutum wal bawli ko bawli wa qad fassara ba'd ahli min zalim wa malamai sun fassara wannan wa hadha asal shay'in huwa fi hadha al bab wannan shi ne mafi inganci da aka waito ma'ana a wannan babi kana abu isa wa babi alil muhajiri وعبد الله بن محمد وعلقمة بن صفواء وزاجر والبراء بسويته معنا وانا حديث لك أرى سنجم في يشك والأكي لكي أبوه ديوة باء ثم كان أحمد أكي باء ثم أبو سلمة حيث ألف لباء أبو سلمة أحمد أكي لك عرش قال وريب الأكي معنا سنة فرق ko da ba ma kira da za a yi a cikin wani karatu wani na ke da wasu abubuwa na sunan Allah ba to mutum aikin ba a so ya shiga banɗaki da wayar sa domin akwai wata wayar da ya gani ko da yana biyan bukata zai yi zuwa da daga wayar shi magana da haka ba a so saboda ma'ana Allah subhanahu wataala yana so a cikin abubuwa da yawa a banɗaki wani wuri ne wanda yake na sirri na ainihin da nasa da sauransu a zikiri dai shi ne kadai misali a kan mutum da ke zirge sa mataki ba a duk abin da shafi kiran sunan Allah wannan ba komai bane amma abin da shafi Qur'ani ma'ana da sauransu ba a yi sannan idan mutum ya zo karanta addu'a ma ana son in ya zo shiga yi in ya zo fita ma ma'ana yi wannan addu'a din kafin ya je ya zauna a wajen biyan bukata ta kenan ko kafin ya fara biyan bukatar sa to haka ne ake so ma'ana a kiyaye alfarman irin wannan abubuwa na babu ma za a fi su wurin kalbi wannan babu zai magana kan sauran kare ma'ana kare ya zai rage a cikin ko ya sha ya rage to ya wannan abin da ya rage ne a dukkan abin da ya shafi suwa na dabba in banda wanda ko hadisi ya magana a kansa ko aya ya magana a kansa kuma kamar su to idan aka ce abu kaza haramun ne sinsa da sinsa ne to ba ana nufin taba jikinsa kuma da sinsa ne ko abin da ya taba ya zama sinsa misali ba a cin kare bai nuna cewa idan mutum ya taba kare dole sai ya wanke hannun sai sallah muna fata mun gane an ce ba a cin alade bai nuna cewa alhaji in ya taba ko ka taba shi sai ka je ka wace cikin sannan mai sallah ba cin sa ne haramu ba a taba cikin sa ba sai dai in shi din a cikin nasa hangar sa zahirar ya zo ya goga maka da haka daga suwan sa cin sa ne daga suwan sa ko kuma jinin sa da jini ka sa masu kan sa da makamantar su amma dan ya zo ya taba ko ka taba ko ya sha ruwa ya rage da sauransu to duka wannan ainihin bai shafi ko zai shafi suwan sa sun da ake aka haramta kurrimat alaikum al-maitu ay akluha sinta to shine ma'ana to idan kare ya lallaki to wannan kuma hadisi ya zo da cewa wannan abin da ya rage din ma'ana ba za ta fahimci shi ba shine abin da hadisi ya kawo حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا معمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء انا وجهي وقول اذا ولد فيه كرب للكريم الذي سبع مرات أو بقر أولا كنا نفرق أو قرآن نقول كذلك بالتراب لكسا على شك النبي الراوي من الله صلى الله عليه وسلم أولا كنا أو قرآن وإذا ولدت فيه الرجل وصل مرة إذا أكم ثم أقوم جلالي أكيم قربون فأويت سوداء قال أبو إذا هذا حديث حسن طيب هنا حديث لي وليش حسني كما صحيح إن تنزل وهو قول الشافعي وأحمد الإمام الشافعي وابن أحمد وإسحاق وقد روي هذا الحديث رجل حديث من غير وجه ما شك عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لك أبي هريرة لك صلى الله عليه وسلم كما منا ولم يذكر فيه إذا ولدت فيه الرجل كل مرة أما أكثر بعد ما جوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان خيرين أكثر أشهر قال إيه دور بابي أن عبد الله بن مغفل وأن بابي أن تقول عبد الله بن مغفل da haka idan ka ne zai lallai a cikin kokon mutu ana wanke sau bakwai a wanke na farko a saka kasa ko kuma na ƙarshe a na bakwai din a saka ainihin kasa sana a cigaba da aiki da shi wannan kokon wasu malamai suna yi tsimmanin suna cewa shi kare da gidan lagi yana zubar da wasu kwayoyin cuta sannan kuma sun ce ba abin da ke bi da wannan cutan ta ita wannan kasa ɗin duk abin da ka sa wani in ba ka sa ka zuwa ba zai bi da wannan ainihin kwayoyin cuta su magana a kan wannan sannan shi wani hadisi malikiya suna aiki da shi ma maliki yana aiki da shi a duk da su wayannan suna aiki kiran su al-ahkamul waqiyya daman akwai ahkamul taklifiyya akwai ahkamul waqiyya kai ma kadan malamai na su rubuci to mafi yawa su malaman wayannan ayyukan arba'a da makamantan su nan sun bi magana akan ainihin taklifiyya ne duk da suna magana a kan wasiya din ma to amma wal Allah ya mutum abu da dokar sau ba lalle bane ma ya san shi ba kullum muna faɗi ma da ya ce abu kaza fadilla da sallah abu kaza fadilla da sallah wanda su wannan alakamu tafiyya wanda Allah ya dora kowa sai ya yi sallah kowa sai ya yi aura kowa sai ya yi azumi kowa sai ya yi kaza to wai da dole Allah ya dora mu suna da hukunci su kuma alakamu tafiyya Allah ya riga da ya faɗi su ne an ajiye sai ran da ka zo sai karo da su daga dama har ka mutu ba za ka yi karo da su ba amma hukunci da Allah kuma ya halitta shi misali a ce ainihin wala da kana illa bi waliyi wa sadaqi wa shahidi alim babu aure sai da waliyi sai da sadaki sai da shaidu idan mutum ya rayuwa ta hari mutu bai aure bai hana shi wannan kirki ba su hana shi wannan kirki an ta albayi ya ce ya ne malamin da za su su idan mutum Allah bai yi dan kasuwa ba bai hana shi da matsalolin abin da ya shafi wannan abubuwa da bai shafe shi ba haka wannan da muka faɗi randa kare bai zai lalle a kuma ba bai hada ka da wannan kirkin wai da suna kiran su al'akamun wakiliya hukunce-hukunce ne an ajiye su sai ran da ka zo kai karo da su su kuma yasa a kamun takalifiya dole ka sai ka yi karo da su saboda Allah da mai hakura ba saboda haka to wannan a sa daga cikin a kamun rabiya to imam malik a wurinsa shi za ka wanke ka bakwai ne shi kuma abu hanifa a wurinsa ainihin sau uku za ka wanke a shafi na uku za ka wanke shi kuma abu hanifa a wurinsa wata kuta ba aiki da hadisi abin da ke faruwa imamu a abu hurairu ya rawaito wannan hadisi don tona hadisin da shi ne mun gani ya ce ya wanke ainihin tsoron to sai kuma aka taɓa zuwa an tambayi abu hurairu akan fatawa amma ba a hadisi ba sai wani tambayi da ke ce masa ainihin kariya min lallaki a gona sau nawa ya kamata kamar shi wanke saboda haka sosai fata wata su saba da hadisin da ya ruwaito saboda haka sai shi ainihin shafi ta tsira to tunda haka ne ga abin da ya fatawa da shi akwai abin da ya ruwaito shi haka shi sai su uku za ta wuce shi kawai ma ne ta jawabu na duk na bin kabari la masabar rawi ko kun za kabari jawabin mutum mu a cikin hadisi ba masabar rawi ba wancan fatawa da yake masabar sa ne ba mu san wani hadisin ba ke yi ba ya yanke wannan fatawa mu kuma hadisin da ya rawaito tun da ya saka shawararsa da komai da komai to mu kuma jawabin mu da hujjar mu da hadisin za mu yi amfani shi kuma wanda ya ce a tunda ba mu da wanda ta saba da hadisin sa akwai rauni a cikin hadisin ba haka ne ba zai yi shi to wato shi ne wannan abin da su ga wannan babu ma da da da fi sukurin cikin rashi wannan babin zai magana akan sauran kyanwa kyanwa idan ta yi أبو سرجي كل يأتي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا مالك بن حنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند أبي ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دام سنة سنة ولن أبي قتادة سنة ولن سو أن أبا دخل عليها وترك أبا قتادة ينشر ولنسا قال sai nake cewa fasa kaftu da kowa zuwan sai na zuba masa ruwan alwala sai alwala qala sai nake cewa fa za ki rabu sai kuliya ta zo ta shirabu tana shan wannan ruwan da ta zuba masa kokori fa asala alina sai na ya karkata masa kuma akan su gaba da sha hatta shari ba hatta sha wannan ruwan qala sai mata take cewa qala kamar da ruwa take cewa farhani azu bilai sai a ba ta da ina kallon sa fa qala take cewa ta'ajjina ya binti aki ya ke yan wana kina mamaki ne abin da ainihin nan ne wannan kyan wasu na sha fa kullu sun da hira sai wata na'am lalle ina mamaki qala sai ki cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha laysat bi nafsi ita kyan ma ba nafsa bane inna ma hiya min tawazina alaikum kai ina da gaske mai kewayawa ne a cikin ku da haka Allah ya ce na kewayawa a cikin ku ba nafsa bace au tawafati ko kuma shakku min al-zawin ko tawafati ne sai ma'ana zai tsoka saboda haka ba na rusa ba ne wannan babin yana magana kan cewa kenan sauran kyan ma ba na rusa ba ne sai dai mutum ko ce wasu masu ja suna tsoron cuta in akwai hujja akan haka to shi kenan amma dai ba wai Allah ne ya haramta aiki da abin da kyan ma ta sai ya zama rusa وقد روى بعضهم عن مالك وسر سرويت الامام مالك وكان عند ابي قتاده ما ساوى ابي قتاده اذا اين كشف والصحيح ابن ابي قتاده في ورد ba abin da ala ba kada yake jawab al-bari an aisha wa abi hurairah aisha rawana iskin aurta da abu hurairah kada abu ta hada hadisin hadan sai yau duk wani hadisi da ya zo sai ko wa qawlan aqwal aksari ulama wannan magana kuma ita magana mafi yawan malamai min ashabin nabi malamai nan kuma tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'u tabi'ai wa ba'dahum da wanda suka zo bayan su مثل كما الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسور الإروة بعثا وسجل فيما لعين ثورا جموا وهذا أعظم شيء روي في هذا الباب wannan shi ne mafi ingancin abin da aka rawaito a wannan babi wakar da wada malikun hazar hadisa imam malik ya inganta wannan hadisin an ishaqa da ishaqa ibn abdullah ibn abi al-hatta wa lam yati bihi ahad asar min malik amma ba wanda ya kawo ainihin hadisi ingantacce cikakke kamar imam malik na wannan hadisin Allah ya yi shi babu filmar sai biyar kufai ne wannan babin zai magana akan shafa a kan kufi حدثنا عناد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن أم بن حارث قال قال سرير بن عبد الله ثم توضأ ومسعى على كفيه yace wani malami da ake zama sarir ibn abdullahi ya yi bawali da ya zo yana alwala kuma sa ala kufai sai ya shafi rufinsa ba tare da ainihin ya tuka kamar su kenan ya yi alwala ya wace kamar ba sai ya shafi rufin fakila lahu sai aka sai masa atafalu hadha kai ma za ya za ka yi haka kala sai ki cewa ma yamna wani bai zai hana ni wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafalu na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka din قال إبراهيم إبراهيم إذا وكان يوسف ما تزدرون تزدرون سنة ما مايك حديث تزدرون لأن الإسلام مصبوة بسنة تزدرون كان بعد نزول الماء إلى باير ورسول الماء إلى أي سنة هذا قول إبراهيم يعني كان يوسف إلى ما سوامايك معنى أبن ديك ما سوامايك أي إبراهيم أشي تزدرون يا مسلمة bayan an lokacin da sosul ma'ida a cikin sosul ma'ida kuma aka yi magana ainihin maktulu zuwa kuma aikin mulmarati wani sosul hutukun wato da kun shiga kabai da haka su kuma ya sai a wanke kafa in an zo a lura amma shi kuma mun ga ya zo yana shafan kufi bai wanke kafa shi da abin da ba mu kai da a sai kafin ma da a sai ainihin kafin ma ida ne sai mu ce wani kila hadisin da haka ake amma da su kuma ya zo ne su ce su kan hadisi amma tun da bayan ma ida ne ya san wasu sannan alwalan sannan kuma ya zo ya shafa akan kufi نعم قال ومن بعد أن روى علي وحذيفة ومجيزة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أبي أمية وعمر بن أمية وأنس وسعد بن سعد ويعلى بن مرة وعباس بن ثابت وأسامة بن شديد وأبي أمامة وزابر وأسامة بن زيد وأبي أمامة والناس بن إمارة وأبي بن إمارة سوء حديث شفاعة قال أبو إسحاق وحديث دليل حديث حسن سيول ويروى عن شهر بن خوشب قال إذا رأيت دليلا لا تدر ابن أبلا يتوضع فصانا فيه فقلت له في ذلك ليس في هذاك هكا قال إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضع هذا ما ظل صلى الله عليه وسلم ومسعى على فيه يا شام مبتزا فقلت له ليس مسعى قبل المائدة كافون أصور النسور المائدة ليه أم بعد المائدة هو باين أن نقول النسور المائدة فقال إذا ما أسلمت إلا ما المائدة عند الخير إنما الخصوص فهي باين أن نقول النسور المائدة da haka bayan ma ila ne aka manzo Allah din ya shafa akan hukumi bayan an yi magana alwalan da shi ya shafa akan hukumi saboda haka wannan ya zama taksisi ake kiran sa kai da usulul fiqh ba nuska ba abin da ke nuska shi ne abin da ya shafi wani abu gaba daya abin da kuma ya zo ya yi sauƙaƙe wani abu ko ya fitta wani ilimi a cikin wani abu ta kira shi taksisi da haka wannan ya yi taksisi ne akwai halin da za a iya shiga ba za a wanke kafa ba da haka mutum zai iya shafa a kai ba nuska ba ne. حدثنا بذلك قتيبة وحدثنا قاسم بن زياد الترمذي عن معاذ saboda da yawa an samu matsala akwai wasu wasu malamai wanda ba su fahimci da ake nufi da sisi ba sun ce to ai su a wurin su idan an ci za a yi karatu an soke aya don haka su aya ta zan da yake ci hadisi bai soke aya ba saboda hadisi in musamman yakan zo a hadu ba mutu wajibi ba ita kuma aya muka wata rana to don haka ya za a yi hadisul ahadu ya zo ya yi nuskan aya malamai da wasu kuma kan hadisul ahadu ba zai nuskan aya ba sai dai ya taksisi to da haka wannan shi na gina taksisi shafa akan gufi taksisi ya yi ba nuskan wanke kafa ya ba tun da wanda yi ya kawo wannan kuma abin da ya shafi abin da ya shafi zarka na ainihin zarkan ainihin kayan noma zarkan kayan noma hadisin da ya zo ya cewa a ainihin والرشب والرشب الإمام هي بال بالماء يقول لسه ما يقول ولسه الرشب ما سكيه بالذي أما الرشب كتاب الرمان ثم تشاير إذا كان السماء عين أبا الرشب إذا كما عينهم ayyayyan bi aka dinga za aka dinga shara wata rani a ba su shi to hadisan da aka suka zo sai wani hadisi guda ɗaya sai ya zo idza balaga hafu kamar su a wasu idan an yi kwayar abin da ya wuce ke biyar saboda an yi sai a wannan ayoyi suka masa a wannan tsari ke da shi ake wata kiri wannan ma da ake wata malamai misali su yi magana sai a kai ta wannan kirkin saboda haka wannan sunan kirkin ne ba na suka ba da aka yi su ne kirkin irin wannan aya da na حدثنا بذاك بن هبة حدثنا قاسم بن زياد الترمذي عن مقاتل بن عيان عن شارب بن عشب النزريري قال يكسوا وروى وروى بقية عن إبراهيم بن ألهم عن مقاتل بن هيان عن شعر بن حوشب آه، عن زرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح وأن حديث هنا فسر والولد شيء كان شعبان بن عبيد تأول سوء تأويل أن مسح أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول المائدة سوى حديث رسول الله نسيوا من الله ينفع نبقي كافون أصبح رسول المائدة وذكر وذكر الدليل وهم الدليل يا أبدا كما في حديث حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يا كما قال الله صلى الله عليه وسلم مطاع الكفين يا شفاعة مؤمنا بعد نزول المائدة بايا سوكتا معنا صوت المائدة الحمد لله ما سمعنا نعم الحمد لله Thank you. Gracias.